نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا 29 haka ne ko 29 ga watan Jumadal Ula shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 20 ga watan 11 shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh wallafar al-Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis rahimahullahu ta'ala alaihi rahmatullah a yan uwa idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mana karatu ne har yanzu a cikin al-mabhaf ar-rabi' inda malaki mana bayani game da badul fitna yadda fitina ta fara wacce ita ce ta yi sanadiyar tafiya da rayuwar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu malam yi mana bayani a satin da ya gabata matsayar ahlus sunna game da fitina ko kuma sababi na farko da malam ke lissafo mana wanda shine as-sababur ra'isi sababi ko dalili mafi girma na afkuwar fitina shine Abdullah ibn Saba al-Yahudi wanda malam ya kawo mana matsayar ahlus sunna game da shi wanda ya bayani akan cewa babu wani malami daga cikin malamai na ahlus sunna da zai yi rubutu da ya shafi wannan hukuba din wannan dan taki na zamani na lokaci a ce sai ya kawo tarihin wannan mutumin mai suna Abdullah ibn Saba al-Yahudi da irin ta'asarsa da irin mugayen nufinsa da yake da shi akan addinin musulunci malam ya ci gaba da bayani har zuwa inda ya kawo mana bayani akan shi wannan Abdullahi bin Saba din shine mutumin da ya fara allantar da Sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda wanda mun je da Sayyidina Ali yayi da shi da mabiyansa ya hura wuta ya rinka jefa su ciki Abdullahi dan Saba ya ci gaba da kokarin tattaro mutane daga garuruwa mabambanta musamman mazauna ƙauyuka wanda yake ingiza su yake zuga su akan Sayyidina Usman yake nuna musu lallai sayyidina Usman wani mutum ne da yake mulkin kama karya da mugunta da yin abin da ya ga dama a cikin mulkinsa wanda hakan ya fara tasiri a wajen da yawa daga cikin waɗancan mutanen ƙauye har ya san magoya baya da yawa to zamu tashi daidai gaba da malin cewa min du'atihi allazina sahamu fi nashri da'watihi daga cikin du'atihi masu kira irin na Abdullahi ɗan Saba, wanda shi ma ya samu du'at, ma'ana masu kira zuwa ga da'awarsa kenan. To daga cikin masu wannan kira irin tasa da'awar allazi na sahamu waɗanda suka ba da gudunmawa suka taka rawa fi nashri da'awatihi wajen yaɗa an gizan wannan da'awa ta Abdullahi ɗan Saba ga wasu mutane daga ciki, waɗanda suna ɗaya daga cikin waɗanda sun ba da gudunmawa mai girma. wajen yada wannan propaganda da ƙarya da yada labarai waɗanda ba a yi su ba akan sayyidina Usman na farkon su shine al-Ghafiqi ibn Harbi wani mutum da ake ce masa al-Ghafiqi ibn Harbi sai na biyun su shine Abdurrahman ibn Udais al-Balawi na ukun su shine Kinanatu ibn Bishri na hudu daga cikinsu akwai saudan ibn humran na biyar shine abdullah ibn zaidin ibn warqa sai na shida daga cikinsu shine amru ibn al-hamiq al-khuzai sai na bakwai daga cikinsu na shida ko? na shida daga cikinsu shi ne hurkus ibn zuhair sai na bakwai shi ne hukaim ibn jabala sai na ƙarshe shi ne kutairatu as-sakuni wa ghairuhu malai ce da wasunsu daga cikin waɗanda sun taka rawa mai girma wajen taimakawa abdullahi bin saba al-yahudi wajen yaɗa waccan muguwa da muguwar da awatasa amma dai waɗannan da aka ambata suna ɗaya daga cikin na hannun damansa suna ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba a cikin tafiyar tasa wajen tara masa mutane da taimaka masa wajen yaɗa abin da yake so ya yaɗa na sharri da keta akan sayyidina Usman a sauran garuruwa na addinin musulunci malai cewa amma tazwirul kutubi amma kaga takaddu na ƙarya da aka rinka rubutawa ana aikawa da su garuruwa kamar yadda muka bayani wancan sati muka ce daga cikin hanyar da ya dauka shine rubuta takaddu sai a rubuta takadda da sunan ɗaya daga cikin sabai ina ji amin wannan bayanin ko sai a ce wannan takadda daga nana Aisha sai a kai wani garin sai a ce nana Aisha tana faɗakar da mutane tana kwadaitar da su akan lalle su tashi su kwaci yancin su akan sayyidina Usman sayyidina Usman yana mulkin kama karya maganganu marasa kyau akan sayyidina Usman kuma sai a ce daga nana Aisha sai a rubuta daga Talha sai a rubuta daga Zubair sai a rubuta daga Ali duk sai a rubuta radiyallahu anhu sai a rarraba su wasu garuruwa kuma sai su kunshi munanan kalamai akan mulkin sayyidina Usman da yake jagorancinsa wanda muka bayani cewa labari yana da wahalar yaduwa amma kuma idan yana yana da wahalar bi yana da wahalar abash a lokacin to sai malai cewa amma tazwilul kutubi amma kaga da tattafai ko kuma takaddu na ƙarya da aka rinka rubutawa faqad qala masruq ɗaya daga cikin malaman tabi'ai masruq ibn al-ajda wanda dalibi ne na malam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda shi ne ke cewa ƙalat aishatu da na aisha uwar mumine tana cewa taraktumuhu ai usmana tasaubin naqil min ad-dalas thumma qarrabtumuhu tadbahunahu kama yuzbahu al-kabash da na aisha take fada take takaici lokacin da ta ji labari gashi can wadancan mutane fa sun zagaye sayyidina usman kuma suna kokarin halaka shi ta ce taraktumuhu kun kyale shi kun bar shi a da lokacin da kuka zo kuka same shi ai Usman tana nufin sayyidina Usman ka thawbin naqi min ad-danas kamar tifafin da yake tsaftatacce daga kowace irin kura ko kowace irin dauda abin nufi kun ga waɗannan mutane ai da da farko sun zo a karan farko sayyidina Usman ya sa aka kakkama su bayan an kama su ya yi musu bayani duk wani zargi da suke tattare da shi suka buduro masa sai yadda usman kuma ya ba su amsa duka ba zargin da suka kawo sai yadda usman bai ba su amsa ba to bayan sun ba su amsa ya ba su amsa kuma sai sai yadda usman kawaicinsa da haƙurinsa sai sa kawai sai sake su inda shugaba ya samu mai zafi suka samu mai zafi irin sai yadda umar abin da kyale su ba da dukkanin su ya ƙare amma shi kawai sai sake sai musu nasiya to shi ne take cewa kun bar shi a wancan lokaci babu wani zunubi da kuke zarginsa da shi duk wata tuhuma da za ku kawo ya ba ku amsar da ya wanke kansa ta ce sun maƙarrabtumuhu amma kuma sai gashi yanzu kun dawo kun kamo shi kun kusanto da shi ta zubahunahu za ku yanka shi za ku kashe sayyidina usman kama yuzbahul kabash kamar yadda ake yanka rabu ta ce wannan wani irin wulaƙanci kenan wannan wani irin cin mutunci kenan na Aisha take takaicin abin da yake faruwa faqala laha masruqun sai shi masuruk sai ce da na Aisha da yaji wannan magana tata sai ce haza amaluki katabti ila nasi ta'murinahum bil khuruj alai sai ce ya uwar mu'minai ai wannan abin da yake faruwa ɗaya daga cikin aikin ki ne me yake nufi da wannan sai ce katabti ila nasi ke ce kika rubuta wa mutane takarda ko wasiƙa ta'murinahum kina umarta su bil khuruj alai da su fito na fito da sayyidina Usman sai wa sayyidina Usman tawaye dan uwa kun fahimci wannan kaga kamar waccan takarda da aka rubuta ta ƙarya ta fara tasiri kenan ko lokacin da na Aisha take inkarin abin da za a sayyidina Usman sai masurka ke nuna mata cewa ai ke kika sa ayi abu na Aisha mai tace faqalat Aisha na Aisha Allah ƙara mata yadda sai tace wallazi amana bihil mu'minuna na rantse da wanda mu'minai suka yi imani da shi wa kafara bihil kafiruna na rantse da wanda kafirai suka kafirce wa shine wa shine Allah madaukakin sarki kun ji rantsuwan manya kenan tace na rantse da Allah ma katabtu lahum sawadan fi bayadi bar rubuta musu baki a cikin fari ba ma'ana ban ɗauki tawada baka na rubuta a cikin farar takarda ba an gane aiko yawa shine ma katabtu sawadan fi bayabi ban rubuta baki a cikin fari ba hatta jalastu majlisi hada har yanzu da nake zaune a nan inda nake babu lokaci guda ɗaya da ya wuce a baya da na ɗauki takarda na rubuta cewa sayyidina Usman baya adalci baya kaza ayi masa kaza ayi masa kaza tace ban yi ba wannan sai ya nuna mana me ashe rubutawa aka yi da harshenta rubuta aka yi da alƙalaminta kamar yadda muka faɗa a baya har su waɗannan mutane sukan samu su tamfi irin na sabai su buga su aika da takardun don ya kasance kamar sabon ne suka rubuta saboda makirci irin nasu ɗalin amash malam amash suleiman ibn mihran al-amash sai daga cikin malaman tabi'ai shi ma yake cewa fakanu ya rauna annahu kutiba ala lisaniha sai ce to ai abinda malamai suke gani shine wannan takarda an rubuta ne ala lisaniha a bisa harshenta ba da yawunta ba an ari bakinta ne an ci mata albasa an ari alƙalaminta ne an ci mata albasa ba ita ta rubuta ba malam ce wannan bayanin malam ya ɗauko shi ne a cikin albidaya wani haya mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hudu malam ibn kasir ya ce isnaduhu sahihu isnadin wannan asar ɗin ko kuma wannan isa ɗin ingantacciya ce fakutibat kutubun muzawwara ala alsinati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malam yace abin da ya faru kenan kuma an rubuta takaddu muzawwara na ƙarya waɗanda aka takuɗa abubuwan da ba a yi ba aka rubuta abubuwa na ƙarya ala alsinati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen sahabban annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da dama ba na na Aisha ita kaɗai ba kulluha tadhummu Uthman ibn Affan kuma dukkanin takaddun abinda ke cikin su abinda suka kunsa shine suna zargin sayyidina Uthman ne dan Affan Allah ƙara masa yarda da yanayin gudanar da mulkin sa fa Abdullahi bin Saba'in hadha shi wannan munafiki Abdullahi dan Saba al-Yahudi lahu atba'un fi shattal wilayat yana da magoya baya a mabambanta garuruwa na addinin musulunci duk garin da ka ji na addinin musulunci yayi kokari ya kafa wata jam'iyya ta sa ta siyasa da da magoya bayan sa so laka ko ina yana da inda zai iya kai rahoto ko kuma a kawo masa rahoto wa kanu yursiluna ilayhi wa yursilu ilayhim ya kasance yana aika musu da labarin da yake so su ma su aiko musu da nasu labarin suna exchanging ɗin labarai tsakaninsu wa yursilu ba'dahum ila ba'din sashin yana turo wa sashi sako fa'ala binal wali kaza bi amri usman wa fa'ala binal wali kaza bi amri usman ذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا daga cikin abin da suke rubutawa juna sai su rubutowa Abdullahi dan Saba takarda cewa gwamnan garin da muke zaune a ciki ya aikata mana kaza da kaza da kaza na rashin kyautawa kuma bi amri Usman da umarnin Sayyidina Usman waye sa shi kenan Sayyidina Usman su ma wadancan su rubuto masa gwamnan garin mu da muke zaune ya aikata mana kaza da kaza na rashin kyautawa kuma bi amri Usman da umarnin Sayyidina Usman wasu su ce masa ai mun tashi daga nan garin mu mun je garin Madina sayyidina Usman ya mana abu kaza da kaza na rashin kyautawa duk yawo labari ya rinka yawo mara kyau wanda yake nuni baci akan sayyidina Usman suka lalata sayyidina Usman a Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda mala yace wa Usman fa'ala bi ashabi Muhammadin kaza haka nan wasu kuma su ce ai Usman ma yayi wasu daga cikin sabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu kaza da kaza daga cikin abin da suke faɗa shine sayyidina Usman ai ba ma iya mu ba hatta sahabban annabi ma da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman yayi musu abu kaza yayi musu abu kaza waja'atna risalatun min az-Zubair bin al-Awwam sai sai mun ma samu takarda ko mun samu wasiƙa daga sahabi Zubair dan Awwam yana gaya mana irin abin da sayyidina Uthman ya masa da irin kuma abubuwan da yake na rashin kyautawa akan mulkinsa ja'ana khitabun min Ali bin Abi Talib hakanan mun samu wata magana daga Ali dan Abi Talib ita ma da take bayani game da zargin sayyidina Usman ja'ana kitabun min Aisha hakanan labari ya zo mana takarda ta zo mana daga uwar mu'minin na Aisha ita ma babu abin da ke cikin takaddarta sai zargi da nuna rashin kyautawar gwamnati da jagorancin sayyidina Usman ja'ana kaza fasara al-a'rabu alladhina لا يفقهون من دين الله تبارك وتعالى إلا الشيء, إلا الشيء يسير يتأثرون بهذه الأمور سكتي جاءنا كذا أبا كذا يا زومنا أبا كذا يا زومنا وانا أبن دكي تياو أتكين غرور ومسلمتي فصار الأعراب الذين لا يفقهون من دين الله تبارك وتعالى إلا الشيء, إلا, إلا الشيء يسير سيزمت لا ربا ومسمى مزونا قوي mazauna karkara waɗanda ba su san komai ba game da addinin Allah sai abu ɗan kaɗan ba su gama fahimta addinin Allah ba sai abin da bai kai ba ballantana ya kawo to sai wannan sai ya kasance ya ta'assaru na biha bil umur suna tasirantuwa da waɗannan al'amara da ke faruwa irin waɗancan mutane waɗannan abubuwa duk sai musu tasiri to me ya haifar faghalat ala usmana radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu al-qulub sai zukata gaba ɗaya suka cika da gilli na sayyidina Usman duk suka rike sayyidina Usman a cikin zuciyar suna jin haushin sa akan abubuwan da sayyidina Usman bai ji ba bai gani ba bai ma san an yi ba an rubuta an hada shi da magoya bayan sa an bata masa suna dan uwa wannan ya faru ne da makircin wa Abdullahi dan Saba al-Yahudi da magoya bayan sa duk su suka yi waɗannan abubuwa shi sa ma ne ga muku wannan shine as-sababur ra'isi ko shine dalili mafi girma saboda shine babban dalilin da ya ingiza mutane suka yi fito na fito suka yi wa sayyidina Usman tawayi akwai dalilin da malam zai abata amma za ku ji dubba suke wannan ba shi sa malam za ku ga ya bata lokaci yake ta bayani akan sa tun satuttuka muke ta bayani akan sa malam yace as-sababu sadi sai dalili na biyu yanzu malam ya gama kawo mana sababi na farko shine samuwar Abdullahi dan Saba da kuma rawar da ya tara da ya taka da daurin da ya taka sosai wajen sanya wa mutane shakka akan gwamnatin Sayyidina Usman na nuna Sayyidina Usman yayi zalunci Sayyidina Usman bai iya mulki ba Sayyidina Usman ya cutar da wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe ɗaya kenan ɗaya gefen kuma sai ya nuna ai da matan mulkin da jagorancin bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda ya dace da shi sewa sai sayyidina Ali ɗan kun fahimta aiko ya kai su zuwa ga can ne dan ya dawo da sunan idan ya nuna musu yadda Usman bai iya mulki ba to sai ya ɗauko sai ya dawo da su alhadaful asasi nasa shi ne nuna musu cewa sayyidina Ali shi ne ya fi cancanta da mulki sama da kowa duk wanda suka hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sayyidina Ali to sun yi abin da bai dace ba sun yi handama ne kawai da babakere ai satin da ya wuce kun ji inda yake cewa ba kowanne annabi an yi annaba kusan guda dubu a baya kowanne annabi yana barin me wasi ai kun tuna wannan gaba da makaranta ko kowanne annabi yana barin wasi to kun ga manzon Allah ya tsira da aminci ya tsara tabbata a gare shi waye wasiyin sa sayyidina Ali ina fata ana fahimta yan uwa to ya yayi waɗannan abubuwa kuma ya samu nasara sosai ta hanyar ribatar galibi za ku ga galibi waɗanda suka taka rawa wajen wannan fitinar da Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi ya assasa ta za ku ga marasa ilimi ne da mazauna karkara. Amma dukkanin sabon manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ‘yan uwa da suke raye a wannan lokaci babu mutum ɗaya da yake tare da su. Babu wani tabi'i da ya shahara da ilimi da tsoron Allah da ka same shi a cikin waɗannan abubuwa shi sa waɗannan mutane da muka lissafa a farkon karatunmu su al-ghafiqi waɗannan su wane ne kinana ta bin bishir ba wani guda ɗaya daga cikin da ko sani kawai kamar ka ce irin ɗan iskan gari ne kawai na fata mu fahimta eh ina in kalma ta yi ta yi tsauri ayi haƙu mutanen kawai na gari mutanen kawai ina fata fahimta haka yake faruwa ƴan uwa abin da yake faruwa kenan ko abu ne yanzu in ana so a yi shi irin wannan rashin mutuntaka sai ga irin su ake iribo aibowa kawai sai a je aibo ƴan daba da ƴan shaye shaye yawwa sai su zo kawai suna ihu suna cewa su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda su kansu su su kansu suna buƙatar a saita su a layi amma su za su gaya maka san annabi Muhammad to kai kai ne ba ka san annabi Muhammad ba ka ake ba to wancan karan ma abin da ya faru kenan irin waɗannan mutanen banzan kar aka samu aka ingiza su aka tura su suka je suka yi ta'addancin da za su Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce as-sababu tsani dalili na biyu da ya takarwa wajen kashe sayyidina Usman shine ar-rakha'u allazi asaba al-ummata al-islamiyya yalwa budi da ya samu al'ummar musulmi ka san mutum yana cikin kunci da matsi babu talauci ina ma yake da lokacin da zai faɗa ina ma yake da lokacin da zai tsaya yana neman rigima shi abin da yake nema shine abin da zai kai bakinsa amma lokacin da mutum yalwa ta yalwa ba wuce yace wa idan ya daɗi ya daɗi sai mutum ya ce Allah ka shege daɗi ya daɗi kenan to yalwar da aka samu lokacin sai na Abubakar Siddiq an samu futuhat an buɗe garuruwa da dama kai kamar yadda duk mun karanta a baya lokacin sayyidina Usman a lokacin sayyidina Umar wannan buɗe-buɗen da aka da aka samu sai suka ci gaba aka buɗe wasu garuruwa da dama wanda da ba a buɗe su ba lokacin sayyidina Abubakar to lokacin da sayyidina Uthman ya karba shi dai ya fi su dadewa saboda haka an samu futuhat kasira da yawa sosai to addinin musulunci ya samu fadada dukiya ta kwaranya da wahala da wahala dauki lokaci baka ga an kawo ko dai zakka ba ko jizya ko wani abu dai na muwalati ina fata fahimta kuma gwamnati ce ta da babu zalunci kiran mutane ake ana cewa kowa ya zo ya karba ina fata fahimta haka ake yayi kuwa ake kamar yadda zamu zo mu ji san kira ake sa yana daukar yana bin unguwa unguwa yana cewa jama'a kowa ya fito an kawo abu kaza eh an kawo zuma a zo a karbi zuma an kawo dabino a zo a karbi dabino an kawo kuɗi a zo kowa ya zo ya karbi nasa kage yalwa ai ta samu kenan to wannan ya taimaka wajen mutane suka ga to tun da yanzu yalwa ta samu bari su fito na fito da khalifa eh to wannan ya taimaka kamar yadda malam zai mana bayani insha Allah ta'ala مالك قال الحسن البصري رحمه الله الإمام حسن البصري الله مسرى ما يكي سوى كلما يأتي على الناس يوم كأن ذاك سام وليني يزوى متالي ألوكة سيدنا عثمان إلا ويقتسمون فيه خيرا فتسك سام أنا ربع الخير أتكنسا أنا تربع أنا ربع جماعة حتى إنه ينادى har ya kasance shela ake shi ne yunada ana kira ai shela a ce ta'alau ibadallah bayan Allah kowa ya kawo ku zo ku zo nasibakum min al'asal ku zo ku karbi rabon ku na zuma an kawo zuma kowa ya kawo daran sa kowa ya kawo botikin sa a zuma masa zuma haka mutane ya su ta fitowa ta'alau ibadallah bayan Allah ku to ku zo nasibakum min al-mal ku zo ku karbi rabon ku na dukiya haka ba ake lokacin sayyidina Usman kaga yalwa ta samu wa zalika li anna al-jihad kana fi awdihi fi zaman Uthman radiyallahu ta'ala anhu malai ce hakan ya kasance saboda jihadi ya kasance a sama a mafi girman matsayinsa a lokacin sayyidina Uthman dan Affan Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda warraqa'u min 'adati malai ce kaga ko shi yalwa budi samu daga cikin matsalarsa daga cikin al'adarsa an mutum bai wasa ba an yi wurisa misla hazihin ashiya yana gadar da irin waɗannan abubuwa wannan al'amarin haka yake yan duk lokacin da mutum yake cikin wani hali za ka gan shi simisili za ka gan shi kullum tare da mutane yana kaza yana kaza amma da zarar ya dan fara samun abu sai fara daga kafaɗa shi ma ba haka bane innal insana la ya tsaga an ra'a hustagira innal insana la ya tsaga an ra'a hustagana wannan allan da halitta dan adam shine ba mu wannan labarin yace lalle mutum la ya tsaga yana yin dagawa an ra'a hustagana dan ya ga yawa da to duba lokacin da mutum yake cikin talauci da rashi ba ka taba gane yadda yake ba ba ka bane ba za ka taba gane yadda yake ba wallahi dan uwa farin ga muku gaskiya da wahala da wahala sai wanda Allah ya ji kansa mutum ya duba ya gaba wani abu da yake bukata a wajen wani yafi karfin komai ka ga dagawa ba ta fara shiga zuciyarsa ina ga ya muku wannan da wahala ka ga mutum ya duba ya ga shi fa yanzu sai dai a zo nema a wajensa ba ya nema a wajenka to kawai sai ta Allah illa man rahima rabbuka ya ba tare aka ba duka ba tare an zama ɗaya ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya kansa amma wannan al'ada ce ta wadatuwa al'ada ce ta wadatuwa muna hira a da wuri yake ban labari cewa dan uwansa ya fara kaza ya fara kaza ya fara kaza irin da ba shi da shi yanzu Allah ya ba shi kuma ya fara yanzu abin da ba daidai ba ya sai yake cewa anya ba wannan wadatar da Allah ya ba shi bane ya fara yin wannan abin kuwa sai na ce to wannan ma zai kasance sai da al'adar wadata ne haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi sa ka rika roƙon Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya baka wadata to Allah subhanahu wata'ala ya baka ya baka ikon tafi da ita yadda yake so ya yarda da shi eh kullun ka rika wannan addu'a ba kai ta roƙon Allah wadatar ba wallahi wani in wadata ta zo halaka ce a gare shi ba ga karuna ba ba ga karuna ba ba ga ibnu jamil ba ibnu jamil talaka ne hadisin sai na cikin bukhari ba shi da ko sisi ya je roƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya rasulullah roƙa min Allah Allah ya bani kuɗi Allah ya bani arziki annabi ya ce a'a ina ji maka tsoro ce shi dai a masa roƙo annabi ya roƙa masa Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya mai yawa tun yana cikin gari sai da ya kai yawan tumakinsa da awakinsa ya hafa ƙarfe zana cikin gari ya koma cikin daji daga baya zakka zakka da za a je a karɓa ta dukiya sai ya ga fa shi ba zai iya bayarwa ba saboda haka idan annabi ya aika a bada zakka sai ce ba zai bayar ba hadisi yana cikin bukhari wadata kenan ba shi da komai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe roƙa mai Allah Allah ya bashi dukiya sai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe godiyar bayu zakka haƙƙin Allah da aka ce ka cire ka bayar sai ga ka in ya cire kaza fa dukiyar da za ta kaza sai ya hana ba abin da ke faruwa ba kenan abin da ke faruwa kenan idan mai kuɗi ya ga dukiyarsa ta kai wani adadi sai ya ga zakar da zai fitar tana da yawa ya ga yanzu a cikin dukiyarsa zai fitar da miliyan 400 miliyan 100 kaza kuma duk zakka sai kai Allah da yawa a gaske sai dan tsakuro wani abu sai ya ce ga miliyan 50 ko miliyan 60 aje an raba mutane kawai amma dai a fitar da zakkan nan keke da keke yanzu kuna tsammani da Allah duk masu kuɗin namu masu kuɗin gaske sosai ana raba dukiya 40 a fitar da kashi ɗayan nan kuwa injiniya ba a yi ko saboda ni ina gani inda ana wannan abun duk masu kudin da Allah ba mai zama su kudin mu na Kano Allah akwai masu kudi da yawa Allah yayi mana masa addu'a Allah madaukakin sarki ya kara musu arziki ba bakin ciki ake musu ba ai ka san matsalar ne da kai magana sai a ce kana hasada to wallahi shine matsalar ba dama ka faɗi magana ko ta gaskiya sai a ce hasada kake to yanzu idan kana gani idan kowa daga cikin su zai raba dukiyarsa gida 40 ɗauki kashi ɗaya Allah za a rage talauci a Kano Allah dan akwai mutum ɗaya in ya fitar da dukiyarsa zai zaka wallahi biliyoyin kuɗi za a fita biliyoyi za a fita to suna da yawa Allah madaukakin sarki ɗan uwa ya albarkaci Kano albarkaci Kano da masu arziki wallahi wani ma baka san inda yake ba yana da kuɗi kamar saka shi bai san adadin su ba a zakka yadda ya kamata eh ba a zakka yadda ya kamata gaskiya kuma babban matsala ne duk mutumin da ya mutu baya bawa Allah madaukakin sarki hakkin sa na zakka wallahi ya shiga uku ya lalace ba zai gane ba shi da waye ba sai lokacin da ya fadi ya mutu sannan sai Allah madaukakin sarki ya dawo masa da wallazi ne yakin zuna zahab wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nar jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna yan uwa wallahi wannan abin sai ya faru eh wallahi sai ya faru shi sa shi sa ka saba fitarwa kana bayarwa tun baka da shi da yawa dan uwa ka saba saraka ka saba bayarwa eh ka saba bayarwa idan ka baka saba bayarwa tun yanzu ba an kai da yawa din magana cewa sai kai da yawa wallahi ba za ka iya ba in ka saba shi kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wa huwa at-tazammur wa adam al-qabul kadan ne daga cikin al'adar abinda wadata take take haifarwa take gadarwa shine akwai at-tazammur shine adamu adamur rida rashin yarda da abinda Allah ya baka na kadan zaka ranka gani idan an baka kaza kana buƙatar abin da yafi shi idan an baka abin da yafi shi kana buƙatar sama da shi wa adamul qabul da rashin karbar abin da Allah ya raba ya baka shine rabanka wa zalika li batarin nas wa adami shukrihim wa hakan ku yana faruwa ne saboda dagawa irin ta mutane da kuma rashin godiyar su ga Allah madaukakin sarki as-sababu salif sababi na uku daga cikin sabuba da suka jawo fito na fito da sayyidina Usman shine al-ikhtilafu baina tabi Usmana wa tabi Umara shine sabani bambanci dake tsakanin dabi'a da halin sayyidina Usman da sayyidina Umar akwai bambanci mai nisa tsakanin dabi'arsu kowanne mutum ɗan uwa akwai yadda Allah madaukakin sarki yake halittarsa kowanne mutum akwai irin yanayin dabi'arsa da halinsa kuma shi hali da ba wuce yake cewa zanen dutse haka yake yadda mutum yake da akwai wahalar canza akwai bambanci tsakaninsu malace kana umaru radiyallahu anhu shadidan sayyidina umar dan kada Allah kara masa yarda shi mutum ne mai tsanani haka dabi'arsa take mutum ne mai tsanani amma ba tsanani ne na cutarwa da gallazawa ba tsanani ne na dole sai an tankwara ko ba ka so sai ka ba Allah an gane ai shi da tsanan nasa ba wai zaluncin mutane ke ba ba inda zaka samu ka zo ka ce sayyidina Umar ya zalunci wani amma wallahi ko baka so shi ka ba Allah dan shi sayyidina Umar daga cikin dabi'a sama da bulala yake yawo eh da bulala in yaga kuna abin da bai masa ba kawai sai da ku duka wallahi sai da ku jarike ku da duka ku tashi ya taba zuwa ya ga wasu samari suna suna zaman banza ba su da aiki suka ce su masu dogaro ga Allah ne ku tashi sa musu duka tashi ka je ku nemi na kanku haka sai yadda umar yake mutum ne shi mai tsanani ko da jagororin da ya bawa shugabanci in kai abin da ba daidai ba sai yadda usman ai sai yadda umar dan katsaba Allah ya kara masa yarda yanzu zai cire yanzu ne zai cire kai ce dawo gida zauna wani je ka kuma baka wasa ba ma dukiyar kama ya raba biyu sai rabi a sata a baitul mali je ka da rabin ta kafa tunda aka rike mulkin gwamnati wallahi ba su mulkin mu da aka ake musu da babu wanda zai ka mulkin siyasa Allah eh duk wanda yazo kawai a ce ina dukiya ina dukiyarka a raba ta biya ce to rabi za a tata a account din gwamnati rabi kuma zai kasa abin nan ɗinka ba wanda zai zai abin da ba daidai ba wa kana Uthman haliman raufan sayyidina Uthman kuma ya kasance mutum ne mai hakuri da juriya sannan raufan mai tausayi غير أنه لم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناس sai dai duk da haka sayyidina Usman bai fa kasance mai rauni ba kamar yadda wasu da yawa daga cikin masu zargin sayyidina Usman suke da'awa cewa sayyidina Usman mutum ne mai rauni shi yasa ya bari aka ranka yin abin da ba daidai ba a gwamnatin sa aka ranka yin kama ka da aka ranka yin kaza kwata kwata ba haka bane tausayin sayyidina Usman da hakurinsa da juriyarsa duk wanda ya abin da ba daidai ba sayyidina Usman sai ya taka masa barki dan zamu zo mu ji a gaba yadda ya sauke wasu daga cikin jagorori daga cikin wanda ya ba shugabanci bal kana haliman bar dai kawai ya kasance mutum ne mai haƙuri da kawai da kai walidhalika inda ma hasaruhu fil baiti qala shi sa lokacin da suka zagaye sayyidina Usman a gidansa yace musu atadaruna ma jarra'akum alayya yace kun san abinda ya baku karfin halin abinda kuka yi mun dinnan har kuka samu damar kewaye ni ina cikin gidana kun san abinda ya baku karfin hali ma jarra'akum alayya illa hilmi yace babu abin da ya baku karfin hali a kaina face hakuri na da juriyata inda ba shi bane ba su masa wannan ba fa qala abdullah bin umar abdullah dan umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace wallahi laqad naqamu ala usmana ashya'a law fa'alaha umar ma takallama minhum ahad yace wallahi sun yi wa sayyidina usman abubuwa na rashin kyautawa laufa alaha umar inda a ce sayyidina umar ne ya aikata abubuwa irin abinda sayyidina usman yayi ma ta kallama min ahadun babu ɗaya daga cikin su da yake magana wani abdullahi dan umar yake faɗa dan gidan sayyidina umar yace abinda suka yi sayyidina usman ya rabu da su ya jure inda sayyidina umar da ya aikata irin wannan abu suka ce ya yi masa wannan babu wanda ya isa idan malai ce in ku haka ne limaza naqamu ala usman bai yasa suka yi wa sayyidina usman irin wannan mummunar dabi'a haka lianna usman kana yusamihu wa yatruku saboda sayyidina usman ya kasance yana yin musamaha yana kauda kai wa yatruku sannan yana barin abu idan an yi wa yufayyitu lahum tilka al-akhta yana yafe musu ya kyale musu kurakuran da suka yi ce ku je shikenan abu ya wuce wa ya'fu yana yin afwa radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wa arbahu as-sababu ar-rabi' sababi na hudu wanda shine sababi na karshe istisqalu ba'd al-qaba'il li ri'asati quraish shine wasu daga cikin kabiloli sun samu nauyi game da jagorancin da ƙuraishawa suke shine al-istisqal shine sun samu rashin gamsuwa da rashin yarda a ce ta ya za a ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi jagoranci yayi khalifanci ya gama yayi jagoranci a matsayin annabi ya gama sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar yayi khalifancinsa sayyidina Umar yayi sayyidina Usman yayi sayyidina ali a ce dukkan wanda zai ta yi duk ƙurayshawa ne ya kamata a canza gyambo kafa ina fata an gane su kuma waɗannan shine abinda shine abinda yasa suka goyi bayan mutane irin su Abdullahi bin Saba dan aiwa sayyidina Usman fito na fito ba na wai shugabanci dan me zai ta zama a cikin ƙurayshawa kaga wannan kabilanci ce malaka al-qaba'ilu al-arabiyyatu allati dakhalat fil islam wa bi khassatin tilka allati irtadda ba'd rijaliha an dinillahi tabaraka wata'ala malaka qabilul qabilul larabawa allati dakhalat fil islam wadanda suka shiga addinin musulunci daga baya wa bi khassatin tilka allati irtadda ba'd rijaliha malaka musamman ma wadanda mazajen cikin wannan kabila suka yi ridda ai duk kun tuno abin da ya faru a farko ko bayan wafatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ya faru ba an samu kabilu da yawa da suka ridda ba to irin waɗannan da suke riddan ai wasu daga cikin sun daddawo to dawo ta su ai ba dawa ce saboda Allah ba galibin su kamar yadda zamu zo mu ji malaka sun maraja'u ba'da an qutilu sannan bayan riddan ta su kuma sun dawo zuwa ga addinin musulunci amma ba'da an qutilu bayan an yaƙe su raja'a ba'dhum ila al-islam an qana'ati wasu daga cikin su sun dawo addinin musulunci ne an qana'atin dan sun gamsu shine an qana'ati sun gamsu addinin musulunci shine abin da yafi sai suka karba ba ta kura su akai ba wa ba'dhum min ghairi qana'atin wasu kuma ba wai gamsuwa suka ba a an fi karfin su ne sun san idan musu karɓi musulunci ba mutuwa ce sai suka karba wa ba'dhum raja'a wa fil qalbi shay'un wasu kuma sun dawo addinin musulunci amma a zuciyarsu akwai wani abu da suka ɓoye. na hikidi da gilli game da addinin musulunci saboda ka duk inda suka samu ta kura ta kada ta tashi za ta je ta farmaki addinin musulunci za su goya mata baya duk wani abin da suka gaje kawo addinin musulunci cikas za su goyi bayan ayi wannan akwai irin sun karɓi musulunci ne kawai don babu yadda za su akwai abin da ke cikin zuciyarsu malai ce ula'ika istafqalu an takuna ri'asatu da'iman fi quraish irin waɗannan su ne suka samu nauyi akan cewa dan me shugabanci ko da yaushe da'iman zai ta kasancewa a cikin Qurayshawa su suna gani wannan bai dace ba limadar ri'asatu fi Quraysh dan me shugabanci zai zamto a cikin Qurayshawa walidhalika yaqulu ibn khaldun shi sa malam ibn khaldun daga cikin malaman tarihi yake cewa wajadat ba'd al-qaba'il al-arabiyyah ar-ri'asata ala Quraysh wasu daga cikin kabilun larabawa sun samu rashin jin daɗi game da shugabancin Qurayshawa wa alifat nufusuhum zukatansu sun kyamaci hakan wannan shugabanci da Qurayshawa suke ta yi dindindin ka'ida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cewa wannan al'amari na shugabanci zai tabbata ne ya ci gaba a cikin Qurayshawa inda a ce yanzu shari'ar musulunci ake yi to alwilayatul alwilayatul amma shugabanci na gaba daya dole ne ya kasance wanda zai jagorance daga cikin ƙurashawa ya fito ina fata an fahimta haka al'amarin yake mala yace fa kanu zihiruna ad-da'ana fil wula fil wulati sun kasance suna bayyana suka da zargi karara fil wulati a cikin jagorori na musulmi saboda wancan mugun nufin nasa na kabilanci da bangaranci wa wajadu filini usmana fursatan lidhalik kuma sai suka samu dama a cikin taushi da sayyidina usman yake da shi suka shigar da mugun nufin su sayyidina usman mutum ne mai kawaici da taushi wannan taushin nasa sai ya taimake su kuma suka rinka shigo da rashin kyautatawa a cikin gwamnatin sayyidina usman malati hadhihi ahammul asbab kaga waɗannan su ne mafiya girma mafiya mahimmanci daga cikin sabuba da yasa aka yi fito na fito da sayyidina Usman wa hunaka asbabun ukhra malaka akwai wasu sababan na daban addat ila tilka alfitnat wadanda suka bayu zuwa ga wadannan fitina ta kashe sayyidina Usman malaka taraktuha makhafat al-itala sai dai na kyale su ban kawo musu ba ban kawo su ba saboda gudun kada na tsawaita malaka al-mabhasul khamis المآخذ التي أخذت على عثمان yanzu abin da zamu karanta shine al-ma'akhid jam'i ne na ma'akhaz shine abubuwan da suke gani sun kama sayyidina Usman da shi na laifuffuka wannan laifuffuka suke zargin sayyidina Usman ya aikata waɗannan abubuwan da muka karanta sabuba ne da yasa aka fito na fito da shi yanzu kuma waɗannan abubuwan akwai wasu laifuka da suke zargin sayyidina Usman ya aikata suna da yawa amma malam zai kawo mana guda 12 ne kawai anan wajen malam yace al-ma'akhibu allati ukhizat ala hukmi Usman abubuwan da suke zargin kama sayyidina Usman da shi akan hukuncin sa lokacin khalifancin sa radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda malam yace ujliluha thumma ufassiluha insha Allah ta'ala malam ce zan dunkule su na kawo su ɗaya bayan ɗaya kawai in kawo su a karance da kaza da kaza da kaza sun ma'ufassilu ha sannan kuma ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kowane ne bayanin shi sa yanzu mu karanta su guda goma sha biyun kaɗai sai mu dakata sati mai zuwa so kuma sai mu ji bayanin da malam zai akan su shi sa duk wanda muka karanta ba za mu tsami dogon bayani akan sa ba saboda duk wani dogon bayani da za mu yi insha Allah ta'ala malam zai kawo mana shi ɗaya bayan ɗaya na farko al'awwalu na farko ku saurara da kyau ku ji abin da suke zargin sayyidina Usman da shi sai ku ga waɗannan abubuwan ya isa a ce zargi ne ya isa a ce laifi ne har ta kai da an yi shugaba fito na fito an kashe shi ya kai ko bai kai ba shine na farko tawliyatu aqaribi sayyidina Usman wai ya shugabantar da na kusa da shi ya zabo shugabanni ya ba su gwamnoni amma da ƴan uwansa suka ce wajen mai sayyidina Usman zai haka za mu zo mu ji insha Allah ta'ala الثاني أبو نبي نفي أبي ذر إلى الربضة كورر سنة جرجين سيدنا عثمان ويا كوري صحابي أبو ذر الجفاري زوا ونقول إذا أكيد تمس الربضة أقصد عشان ما نسيتي الربضة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاثة أيام عن طريق مكة yace guri ne da yake tsakaninsa da garin a makka da garin madina tafiyar kwana uku ce to shi ma nan za ku ji abin da ya faru shin da gaske ne sai na usman ya kori abu zarri mai abu zarrin ya yi da sai na usman zai kori shi za ku zo ku ji a salisu abu na uku daga cikin zargin da suke sai na usman ita umarwana ibn al-hakam khumsa ifriqiya wai ya bawa Marwan ibn al-Hakam khumusi na Ifriqiya ɗaya bisa biyar ɗin ganima na Ifriqiya haka ne shi ma abin ya faru za mu zo mu ji Ar-Rabi'u abu na hudu ihraqul masahifi wa jam'un nasi ala mushafin wahid wai sayyidina Usman ya kora ya kona musafi gaba daya ya tattara musafi ya kona su kuma ya tara mutane akan musafi guda ɗaya wannan ko ku za ku bashi amsa ko سوى الخامس ابن ابير ضرب ابن مسعود حتى فتقت امعاؤه wai suka ce wai ya daki ko ya sa an daki sayyidina Abdullahi dan dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda har sai da hanjin cikin sa ya tsage ya ji masa ciwo ta ciki hanjin sa ya tsage wai sayyidina Usman ya sa aka dake shi sannan wa darbu Ammar ibn Yasir hatta qusirat adla'uhu ya daki ko ya sa an daki Ammar dan Yasir wai har sai sai kashin ransa waɗannan kashin rif ɗinsa shi ma sai da sai da kare saboda duka shin hakan ya faru za mu zo mu ji insha Allah ta'ala as-sadis abu na shida az-ziyadatu fil hima shine ƙari da sayyidina Usman yayi a cikin shinge shi ma wannan laifi ne me shinge shine dukkanin wani sarki tun lokacin manzon Allah tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi akwai inda ake warewa iya dabbobin sadaka ne kadai ake sawa a wajen ba wanda yake kawo dabbar sa wajen ta sadaka ta yi kiwo ai ko yanzu ma akwai gandun sarki ko gandu gandu za a fi ganewa da gandu ba shinge ba in aka ce gandun sarki ne ake nufi shi ne wani guri da aka kewaye aka ce iya dabbobin sarki ne ko gonar sarki ko wani abu ko to shi ne gandu tun lokacin annaba akwai shi lokacin sayar da abubakar akwai shi lokacin sayar da umar mutane sun karu kuma dabbobin nan sun karu sai aka ƙara faɗaɗa wajen lokacin sayar da usman ba an samu karuwa fiye da waccan to shi ne sai an ƙara shatawa shi ne shi ma laifi ne wannan to shi ne asabiu abu na bakwai al-itmamu fi safri wai suka ce sayyidina usman dan me zai rinka cika sallah a lokacin tafiya kun san ya tabbata sayyidina usman lokacin da ya aikin haji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kasarin sallah ko shi sai ya cika tare da cewa akwai sahabbai irin su ibnu mas'udin sun masa inkari ina fatan fahimta amma abdullahi dan mas'ud bai wa sayyidina usman fito na fito ba lokacin ma da ya wuce zai cika sallata sabin sai ya ce sallata da shi bai fito na fito da shi ba amma dai sun nuna abin da sayyidina usman yayi ya saba abin da manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi abna takwas al-ghiyab an ghazwati badr suka ce ai daga cikin laifinsa dan me bai halatta yakin badar ba ko su sun halatta wai dan me bai halatta yakin badar ba wanda kun san sayyidina Usman lokacin da ya tafi yakin badar matarsa matarsa Ruqayya ɗayar gidan manzon Allah ira da amince tsara tabbata a garshe tana jinya jinya kuma ta yi tsanani ba ta da lafiya annabi ya ce da Usman zauna kai jinyar matarka da umarnin wa lokacin da suka dawo daga yaki ana murna an samu riba ita kuma a lokacin tarin a lokacin tarin to shi ma laifi ne dan mai gaji yakin badar ba kun ji da ake mutum hisabi tun a duniya ko yawa abu na tara alfiraru min alma'arakati yawma uhud shine suka ce wai ya gudu yana wai dan mai ya gudu a lokacin da aka yakin uhud yakin uhud ai kun san abin da ya faru ya faru ko wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri وأسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الله الله مدوكين سركي يتي منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الآخرة سي الله يتي ثم صرفكم عنهم ليبتليكم سي يتي لي ba an gama ba wala qada afa wannan da Hausa mai kenan hakika tabbas an muku afuwa Allah ya musu afuwa ba sun gudu ba to Allah ya ce wasu kawai laifi to ya ce musu afuwa to su sun ce ba su yafe ba sun sun ƙara dawo da wannan da za ku zo ku ji bayani Allah ya yarda na goma al-ghiyabu an bai'ati ridwan suka ce sayyidina Usman daga cikin jingime man laifinsa da zulubinsa da suke zargin sa da shi shine al-ghiyabu an bai'ati ridwan ba a ganshi a lokacin da aka yi bai'atin ridwan baya nan kun san shi kansa bai'atin ridwan din an yi shi ne saboda sayyidina Usman shi kansa bai ata ribuwa ɗin an yi shi ne saboda sayyidina Usman shi ne lokacin da aka salo da jiya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana neman wanda zai aika garin makka ya je ya sanar da su cewa annabi ya zo umara ne ba yaƙi ba kowa ya ƙi zuwa saiwa sai sayyidina Usman to lokacin da ya je sai labari ya bi cewa mutanen makka fa sun ci amana annabi sun kashe sayyidina Usman sai annabi ya ce a zo a mu baya'a za a yi yaƙi ba gudu ba ja da baya za a yi jihadi ita ce bai atar duwan din لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة to wannan bai atar duwan din ne ba za ku zo ku ji shi annabi ne ma ya masa nasa bai'ar to amma sun ƙara dawo da shi sun ce dan me bai je wannan yakin ba alhadi ashara abu na goma sha ɗaya suka ce lam yaqtul ubaidullah ibn umara bil hurmuzan sayyidina usman bai kashe ubaidullah dan umar ba saboda jinin hurmuzan idan kuna tare da ni a cikin karatattukan mu da bayan uwa ai kun tuno abin da ya faru ko lokacin da aka kashe sayyidina umar wai kashe sayyidina umar abu lu'ul atal majusi ko bayan ya kashe shi ai dan gidan sayyidina abubakar siddiq ya zo abdurrahman ibn abubakar siddiq ya zo yana bada labari cewa ya ga da hurmuzan da abu lu'lu'a da jufaina ai kun tuna ko suna meeting suna da sai ganshi suke shiru sai ga wani abu ya faɗi daga ƙasa duk mun yi wannan duk mun yi wannan bayani ko shi kuma Ubaidullahi kawai da labari sai ya fita ya je dauko takobi ya je karka daman shi wancan ya riga ya mutu ya je kashe Hurmuzan ya kuma kashe yar Hurmuzan ita mai ce babu ruwanta ya kuma kashewa Jufaina duk ya kashe su to sai suka ce ai kun san da karshe sayyidina Usman da yayi ne a yi kisasi to sai aka bai shawara cewa akwai radadin mutuwar khalifa sayyidina Umar ba a gama warkewa daga wannan dan kuma a ce an zo an kashe ɗansa sai sabai suka ce ya kamata a duba to shine sai aka ɗauki diya aka ba su to sai suka taso da wancan magana cewa shi ma laifi ne dan me bai kashe shi a wancan lokaci ba abu na goma sha biyu shine ziyadatul azani asani yawmal jumu'ah suka ce sayyidina Usman ya zo da bid'a ya ƙara kiran sallah na biyu ranar juma'a kun san kiran sallah guda da ake lokacin manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ayi wallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati wannan nudiya lis-salati min yawmil juma'ati guda ɗaya ne shine kiran sallar daga an yi shi liman zai hakan minbari a fara hudu ba shi kada yake lokacin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi babu wani sai wannan ina fata an fahimta kamar yadda lokacin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kiran sallah na asuba shi ma guda biyu kawai ake yi kiran sallah guda biyu ake da kiran sallar da ake tashin mutane sai kiran sallah kuma a salatu shine lokacin na shiga sallah ina fata an fahimta ba guda uku ake yi ba lokacin sayyidina Usman shine ya ƙara na biyu ranar juma'a ya kasance ana yin guda biyu saboda me saboda mutane sun yawa sai lokacin sallah mutane suna ta hada hada suna ta kasuwancin su to shine sai yasa ake yin kiran sallah na farko don mutane su san cewa fa lokacin sallah ya kusa kowa ya bar kasuwancin sai je ya shirya ta masallaci da an yi rabi kuma sai a yi me sai a hau minbari shi sa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a tsaya akan na manzon Allah ira da amince tsara tabbata ga rasul suka ce a'a na sai da wasu madama dan an yi babu laifi ai annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin shi ba cikin khulafa'ir rashidin ne yana cikin saboda haka babu komai saboda haka tunda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan ga mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله